الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء bakwai ga watan jumadal akhir shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya an ce wa yin lissafin sarkin musulmi yau ba na kalanda ba yau bakwai idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya darasi na hamsin da hudu za mu tashi darasi na hamsin da biyar haka ne a cikin wannan littafi mai albarka alwaji ke zike sunnati wani kitabin aji na babban malami doktor abdulrahim badawi muna kuma cikin kitabun zakati inda muka yi darasi guda biyu za mu tashi darasi na uku a wannan kitabu shafi na 257 nan ne ko? zakatul huli ko me? hamsin da shida ko alaman ta jihu? yawon da hamsin da shida ke na gani nan yake alaman ta jibu al'amwarin lati ta jibu fi har zakatu mun yi alaman ta jibu ce to bara mu maimaita ta kansa malin ce akan wa zakka take wajaba ta jibu ala kulli muslimin zakka tana kamar kace sharadai ke nan za tana wajaba akan kowane mutum musulmi saurin amada babawa ba malikin lil misali wanda ya mallaki misali nisabin zakar ya hau kansa yanzu naira muna cewa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu miliyan ɗaya da dubu wato ɗari da tasa'in da wani abu kamar yadda na duba a wannan kalandar to a bashi ya approximately da dubu ɗari biyu idan dukiyar mutum ta kai haka to zai fitan mata da zakka idan halal hauli sharaɗi na uku na uku ya zamto shekara ta zago alama yamliku min al-mali hauta abin da ya mallaka na dukiya siwar zira'i amma banda wato gona kayan gona fa innahu tajibu zakatu fi shi zakata na wajaba ne akan sa yawma hasadihi ranar da aka girbe shi ranar da aka girbe aka gyara to ranar za a fitar da zakar idan balaga nisaba idan ya kai nisabi za mu zo mu biya yanzu mu ji nawa ne nisabin kayan gona قال تعالى Allah yake wa atu haqqahu yawma hasadi ku ba da haƙƙin gona ran da aka girbe to sai gabar da zamu tashi kanta al'amwal allati tajibu fi hazzaka wato dukiyar da ya wajaba a fitan mata da zakka shine ma dai tajibu zakatu bin naqadai wajibi ne a fitarwa dinare da azurfa zakka sai a ce naira da dala wajibi ne a fitan musu da zakka ko kuma abin da ake amfani da shi a matsayin kuɗi to wajibi ne a fitar wa da wannan abin zakka wazzuruwa da kayan gona shine wazzuruwa da kayan gona wasimari da kayan marmari wal mawaki da dabbobi shine almawaki dabbobi ma wajibi ne a fitar musu da zakka wal rikazi da kuma dafunan jahili shine abin da jahiliya su ba su da banki inda suke zuwa su koyi kudin su sai ga an tsinto shi a ƙasa a cikin tukunya ko wani abu to mutum ya je gona ko yana da fili ya zo za a yi magini kawai garin haka sai a hako kuɗi mai yawa kamar da Allah ya faɗa a suratul kahf wa amma al-jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahu a cikin kasa ce ajiya wa kana abuhu ba salihan saboda haka su karkashin kasa ke zuwa su yi ajiyar to idan mutum ya je fili ya je ya samu irin wannan gurin kai yanzu a nan ka je ka samu kai ka san ba wanda zai zuwa ce ma na saya na wasu ne shekara ɗari bakwai takwas baya to wannan shi ma wato ana fitan masa da zakka shi ne dan mutum jahili a rikal abinda wato mutanen jahiliya suka binne awalan na farko zakatun nakalai zakkar kudade guda biyu azhab wal fidda shine zinari da azurfa naira da dala kowane irin yanayi abin da ake amfani da shi na kuɗi shine azhabu wal fidda mare mare yake to nisabu zahabi 20 dinara nisabun dinari shine idan ya kai dinari guda dinari guda 20 shine daidai yake da wannan miliyan 1.2 dinari 20 duk lokacin da kaga wato an zo an fitar da sabon zakka to kwatan kwatin dinari ishirin yake ina aka samu dinari guda ishirin to daidai yake da wannan kudin da ake magana miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu wani sabul fidda amma ita ku azurfa nisabun da shine idan kana da mai hata dirhami in kana da dirhami ɗari biyu shi yake daidai da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu wa fihi ma ruwan rushe a cikin su ana fitar da wato rubuwar ushe ɗaya bisa hudun wato aka raba gida goma to sai kuma a raba wannan ɗayan gida hudu shi ne wannan lissafin da ake yace ma kawai ɗaya bisa arba'in an fahimta da shehu domin ka zo ka raba shi gida goma ka dau ɗaya shi ma ka raba shi hudu ka dau ɗaya daidai ke da ka raba shi arba'in to shi ne za ka zo an zo wannan lissafin da suke yawan kawo a cikin wani gida wuce amma kawai gida arba'in shine rubu'ul ushr shine kwata da yake yi da goma ana ali bin abi talib radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yake idan kana laka bi atadi hali idan ya kasance kana da dirhami guda 200 wa hala alaiha alhawl sannan sai shekara ta wayo. fafiha khamsatu darahima to zaka fitar da dirhami guda biyar domin idan ka raba 200 gida 40 nawa zai baka eh to shine abin da malai yake to zaka fitar da guda biyar shine walaysa alayka shay'un yace babu wani abu akan ka yani bi zahabi yana riba akan azurfa wa dinari kai hatta ya kuna laka 20 dinara har sai in kana da dinari guda wato guda 20 shi kuma dirhami 200 dinari kuma guda 20 fa idza kana laka 20 dinara idan kana da dinari 20 kuwa wa hala alaiha alhawl yana zaune a gurin ka kuma shekara ta kewayo fa fi hadisu dinari to anan kuma rabi za ka domin idan ka raba 20 gida arba'in shi ne zai baka rabi ko ashirin gida arba'in in ka raba ta za a garabi za ka samu domin kowane guda ɗaya rabin da ko yawa to rabi za ka samu to kun ji wannan yadda yake babu da iskari a nan domin yana sai mana bayani akan dinari azurfa dala ita ma kawai za a kalle ta ne a mai kimata idan ta kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu kimar ba sai zakatul huri ne dala ba idan kana da dala tunda ba naira ba ce kimar da wani yana samu ya aje ta kawai sai ta kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a canjin najeriya dama to saboda haka za a yi za a ɗauki ɗaya bisa arba'in to sai zakatul huri zakar kayan ado na mata tunda za a gama ce wata dan kudin da ta samu na sadaki wata kudin gado ne wata kudin business kawai da biyu sarka dan kunni awarwaro zobi na azurfa suna biya to shi ma akwai zakka a kansa ko babu dibet kenan ne za kun gaske sai ce zakatul wali wajibatun zakar kayan ado na mata da suke siyan sarka da awarwaro da wani abu da ya kama da wannan na gwada ta ajiye a gida wajibi ne bi umumil ayat wal ahadith saboda gamewar aya da kuma hadisai walaysa ma amana kharajahu min hadha al-umumi dalil duk wanda ya fitar da injima da duk wanda ya fitar da cewa ba wai mace ba za ta yi zakka da sarkar da take da ita ta kai kima ba yake ba da dalili inji malam kawai in dai tana da sarka shi ne in shekara ta je wayo ta je a yi kima har suna zuwa sun san inda ake zuwa da an je an yi kima ce to wannan gram kaza ne duk gram kaza kuma kaza sai aka ga ya kai miliyan ɗari biyu a miliyan biyu sai a ce to sai ta fitar da wannan kimar ta ba da zakarsa a suna ajewa duk da haka ai saboda kimar hawa take za ka ga sun sai sarka ta dubu talatin amma za ka ga wata ce kafin ka ce mai wanda ta koma dubu ɗari sosai ko ka tambayi matan ka ne eh saboda haka to sai ya ce za ka ga kawai kudin ko ta kwana da wani abu ya faru za ta tsawo sarka ta tafi ta kwana ta yi ta to kaga wannan wata kila za a ce to tunda suna da wannan niyyar to dole ne su gudu zakka ne to kaga ko idan kadara ta kai wannan kimar ai ya ta zama mai karfi ko duwa da ta aje in kadara ce duwa da ta biya dan kadara dubu da lafiya arba'in ai talaka ce ita ma ta ce na wannan ko da an zo ba da zakka za a ba amma wanda da zai sarka kawai kimar da ta kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu wannan mai ƙarfi sarƙa kawai a mai ƙarfin gaske tana da gina da Allah da zilaye to sai ya ce ma da ya ce wa ma a zalika duk da haka faƙar ja a fi yi nususun khasa nasusi daban ibn da tutun rumin ha daga cikinsu an ummi salama ta kalai ummu salama Allah ya kara mata yadda ta ce kuntu albatu awdahan na kasance ina sa kayan ado shine sarka aurwaro zubi shine auzahi min zahabin na gwal fa qul ya rasulullah sai nace ya baki Allah akan zurhuwa wannan abin da nake sawa shi ma takmizi ne da Allah yake walladina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi wa yashurhum bi'adabin alim abin ya tsorata ta sai tace sarƙa ma da nake sawa da kayan adon nan gashi da su nake ado ko da yaushe sun jima su ma wato a taskancewa ne faƙala sai annabi ya ce ma balaga an to adda zakatahu duk abin da ya isa a fitar mar da zakka fa zuciya kuma aka fitar sai ce balai ta ne kan je to ba taskancewa ba me wannan hadisin yake nuna yana nuna wato wannan kayan adon na zara gudan majalisa domin umumi annabi duk abin da zakka wato ya kai ni da lissafin zakka aka fitar masa balai ta bi kanje annabi ya ce wato kan ce hawo amma ne mafhumul mukhalafa idan ba fitar ba ya rabu kan ce kun ji dalilin wayannan malama saboda debate ne mai kwari akwai malaman da ba su yadda ba ba su yadda cewa da abin da ake ado da shi ba za a yi masa ba za a yi ba za a bugan masa zaka ba inda ya kayan mata ne su a gurin su ba a yi to shi kuma ma da yana kare wannan ra'ayi kaga wannan kuma hadisi ne mai kyau wani aisha kalat na aisha Allah ya kara mata ya tace da kala alayya alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya shigo guri na fara'a fi yadi fatahatin min waraki min waraki kawai sai ga wani wato dandazon munduwa min warikin na azurba a tare da ita a wuya ne a hannu ko a kafa domin munduwa har a kafa suke tata saboda su ba magabata na da saboda tsabar yawan gwardin ma sai a rada yadda za a yi a kafa sai a kai shi za Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinati saboda kafa suke zai suna tafiya sai alƙalin karar yana motsa saboda yawan sa to sai ce sai annabi ya ce ma faqala sai ce nan take fa u take ma hada ya aisha wannan kuma me wa kulli tace sai nake sana'atu hunna duk wannan abin da kaga nayi nayi ne aka zayyana laka ya rasulullah dan na taba ba ado kun ji inda ake ado ba sai za a biki kawai ba mai gida ake wa nayi ne dan taba ba ado kala sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce a to addina zakata hunna kina fitar musu da zakka wannan awarwaran na yake da sarka da munduwa da kika amfani da shi kina fitar musu da zakka qultu la sai nace a aw ma sha Allah ko kuma dai abinda Allah ya ga dama a tana nufin wato wani wani lokacin ta yi wani lokacin kuma ba sai ta yi ba to kare sai je huwa hasbuki min Allah ya yi sarmuki daga wuta kuwa abin da in ba ya hudda zakarsa to wannan ya isa shi kada ya sai daga wuta kaga akwai tarhibi sosai a hadisi cewa ba abin da zakka mutum baya kun da zakar abin da yake ajiyewa kuma kamar yadda muka faɗa me abin ya yi duk wanda za ta iya ajiye sarkar da za ta kai miliyan ɗaya da dubu ɗari wallahi biloniya me kuma wannan kuɗin gaba ɗaya kuɗin da za a kuɗin da dubu talatin ba ba ba da fitar ba su kauce wa labari dubu talatin ne a miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne idan ka fitar da ita to sai kauce wa labari kamar yadda muka ce akwai malaman da suke ganin ba ta ciki abin da ya shafi wato kayan ado na mata ban da shi amma a fahimta ta ni dan ka kauka ihtiyari ka kauce da bayan wani kautar kawai to to wannan shine bayanin da malamai suke saniyar na biyu zakatu zuru'an zakar kayan gona wal tsibari da kayan marmari kana ta Allah yake wa huwa allazi Allah shine wannan da an sha a jannani wanda ya kirkiri wato ya fitar da jannatin gonaki ma'arushatin masu duhu akwai bikin da za a gaba da kaji da wata gona saboda yawan bikin gurin za a ga duk duhu ne da gona ko shi ne ma'arushatin wa gairi ma'arushatin wanda ba duhu ne da duwa kamar nan buka ko wata gonar da bata kai wannan yawa wata ya gabata da duhu ita kuma saboda bata kai wannan yawa to shi ne gairu ma'arusha ce sai Allah ya ce wan nakhla da dabi wan zar'a da shuka gero dawa alkama da abin da ya kama da wannan mukhtalifan ukulu wanda wato wajen dandanan su da cin su za ka sun san saba in ka dau dabino ba daidai yake da goba ba a wani dabinon ma iri da ba daidai gaude yanzu da azuwa da din zuwa dai wani Nubia ba ɗaya su kawo. To sai ce, wadda zaituna da zaitun, wani rumana da rumman, ɗanyen wato inibi kenan ko? Shi ne rumman. Mutattabihan wa gaira mutattabi, shi ne masu kamancin jeniya da juna da wanda kuma ba sa kama da juna. Shi ne wato kamar da muka faɗa za ka yi in ka shiga wata gona za ga nauyin da biyu amma kowanne kalar da daban zai ga kala goma kowanne za ka rika ganin cikin da amma kana testin zai gaba ɗaya su har mangoro kana sawa a baki zai ga aikin mangoro ne amma wannan warin da wata yi wannan ko ba ga wata ba wannan kaza ne wannan ba kaza ba ne shi ne wani rabu da shafi Allah ya ce kulu min samari to ku ci daga kayan marmari amma idan mara idan yin nan wa atu haqqahu yawm al-qiyamah to kaji da kanuma ku bada haƙƙin saran da aka girbe shi shine da aka zo aka sauke gaba ɗaya kuma aka buge shi to kafin ya bar gonar to a fitar da haƙƙin Allah shine yawm al-qiyamah ran da aka girbe wala tusri ku kada ku wuce gona da shi shine israfi innahu la yuhibbul musrifin lalle Allah ba ya san masu wuce gona da shi shine al-israf at-tawdir al-israf yana rubun kwandada al-asraf allati tukhadhu minha ga wani labarin mai yawa nau'o'in da ake karɓar zakka akan kayan gona qala ibn al-mundir ibn al-mundir yace wa ajma'u ala anna sadaqata wajibatu malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i kalmar ku kiyaye ta sun yi ijma'i akan cewa zakka wajibi ce fil hindati wa shi'i wajen alhinda alkama wa shi'i da nau'in alkama sai wasu ware sai alkama da shinkafa amma duk nau'i ne na alkama sai dai kala ce da wanda kamar yadda kake da dawa yanzu fara da jako da aura da kaza to su ma haka wannan alkamar akwai shaida sun santa akwai shi'ir ita ma sun santa su da alkamar wata mun da dabiru wazzabiri da bushashen ilimi bushashen ilimi wayannan su ne mala yake talabu fi ghairiha amma malamai sun yi zabani akan wani wayannan kun ga akwai wanda suka ce duk wani abun kayan gona in ba hudun nan ba da annabi ya nan sanda to ba su zaka a kan to ayi ma wayan nan shi ne Abdullahi bin Umar ra'ayin sa kenan kawai in dai ba wannan ba akwai ibnu Sini Muhammad bin Sini ra'ayin sa kenan kawai shi ba in dai ba wannan ba ba zaka a kan sannan akwai ibnu Hazm shi ibnu Hazm da yazo a tasar ruwayan ma sai cire wato me na ƙarshe da aka kawo a cikin zabiri yace shi a gurin da zabiri da ya gata guda uku da kawai ibn hazm a zahiri kira kaje ka nemi littafin sa na muhalla mujalladi biyar ji da dubu sha biyar ko dubu ishirin ina ma kayan da tsada ne ne to saboda haka sai yace to wayannan su ne masu wannan ra'ayi haka imamu shaukani ne ne da Allah shi ma ra'ayinsa kenan hakan su biya ne sauri muhammad nasir din al-albani shi ma ra'ayinsa kenan cewa kawai wa'ansu abubuwan guda hudu su za ku kai wa zaka ra'ayi na farko kenan yi ta yi cewa kalafu fi gairiha masu ra'ayi na biyu sai suka ce kawai duk wani abu da yake abinci an kuma a wancan lokacin abinci amma yanzu a ilimi abinci ne ka je ka gaida a kan remote ko ko a sa ko a jibatu ko shofurai ka je ganshi a cikin gilar dan kilo ɗaya zai a ce ma dubu kaza a mu yanzu ba abin ji wani zuwa san lokacin shi ne available wani zai gaya ma ya je kara ma bai ci ilimi ba to wani ma bai taba ci ba saboda haka su abincin su ne mu kuma yanzu da za ka lafa kai mu kuma yanzu shine abincin mu abincin mu ne gero dawa kaga a ra'ayin wayancin na farkon ba gero baya ci wanda za ku gaba dawa ba ruwan domin annabi ne dalilin ku annabi bai faɗi ta ba amma wani suka zo suka ce duk abincin mutanen lokacin kawai shi za a yi kawai ra'ayin zuwa yi manyan malamai imamu malik da imamu shafi'i kuma shakki yusuf da sardawi a littafin da yana da littafin littafin zaka mujallabi da ya kai wannan abin girma wannan alwaji su ya ce a ɓangaren zaka ba wata mazhaba da ta gudu wato tafiya ta fi kyau a ɗauke da irin malikiya abin da ya shafi zaka ba ya ce su ne masu moderate view wanda za a ga sun tattaro abubuwa to saboda haka dalilin su kuma saboda hadisin mu'adh bin jabal da annabi ya lissafo abubuwan zakka sai ya cire wanda ba ya zakka sai ya cire irin su a kankana da ire-iren su kayan marmari annabi ya ce wanda wanda duk da wasu rauna da hadisi shine ra'ayin ra'ayi na uku su kuma suka ce duk abin da za a iya ajiye shi ya bushe kuma a auna shi to wannan abin kawai za a fitan mada zakka ajiye shi ya bushe a zo kuma a auna shi to wannan abin shi ne za a iya fitan masa da rasa wannan ra'ayin imamu ahmad sai daga cikin maganganu akwai magana imamu ahmad abu hanifa sannan kuma akwai ibn al-arabi shi ma ra wato ra'ayin sa kenan oke abuwan imamu ahmad shi ne mai wancan ra'ayin sannan abin da yake fitowa gaba ɗaya a ƙasa ko me shi ra'ayi na hudu shi ne ra'ayin sa abu hanifa da ibn al-arabi al-maliki da dawud al-zahiri saboda haka ra'ayin su kenan duk wani abu da zai fito a ƙasa kawai za a fitar masa da zakka saboda haka wannan shine ikhtilafin da ake na sabani akan cewa to amma shi malam in kuka lura nan ya karkata akan ne akan shi ma waɗansu abubuwa والراجع أنه ما لا يؤخذ إلا من هذه الأسباب قاضي yace ingantacciyar magana wadda ta furin jayi shine ba za a karbi zakka ba sai ga wayannan simbobin guda hudu li hadith abi barzata saboda hadisin abu barzata al-aslami ana bi musa wa mu'az anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ma ila al-yamin annabi alaihi salatu ya aika su zuwa yaman yu'alliba lin-nas amra dinihim dan su koya wa al'umma al'amarin addinin فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة النبي sai kada su karɓo zakka an ba daga wannan abubuwa hudun ba dalilin suka ce ai gaji annabi ya zanta wasu abubuwan amma iya wannan ya fara shine dalilin alhinqa wata nauyin alkama wa sha'ir da wata alkama wa tamri da dalilu wa zabibu da bushashin ilimi to kun ji wannan shine zabani amma ra'ayin da yafi shine duk abin da yake na abinci duk da cewa su sun tafi akan wancan wancan ijma'i aka yi duk malaman kowa ya yarda ko wani shi ta yi ce ijma'i kowa ya yarda da wancan amma gaskiyar zance shine duk abin da yake abin in wannan ne a yadda wani abin da zaka wuce shinkafa ita ake yayi yanzu ko in kana haka shinkafa za ka fi zama miliyoni a nan da shekara biyu uku da ka fi so gani don haka ne ba sai ta kauce da biyu abinci ne da biyu ba abinci ba ne a gurin mu muje yanzu misali don ba a auno shi a ce gashi abin da lana za a yi in gurin balarabe bai kan yi sai gaji har yanzu yana mu'amala ne domin ta da lafiya take cewa akan wayi gari a gidan zuwa abin da za a dafa illa tamru wal ma al aswadan baka kin take da ruwa da da dino shi take ji kwalla sai ji wata ayyukan zo da dunya ba to saboda haka wannan shi to sai ma da yake annisabu to me nisabun zakar kayan gona yujjar al-wujubi zakati fi zuru'i an shanganta wajen wajen fi zakka wajen kayan gona wasu mali da kayan marmari an tabluga nisabul mazkura ya isa ya kai nisabun da aka ambata fi hadal hadith a wannan hadisi ana bi ta yi da kudi kan Abu Sa'id al-Khudri yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa fi ma duna khamsi zawji azzawj kamar da mai zala ya faɗa muku azzala shine raƙumi ba babu zakatiya abinda sadaqatu shine cikin magami da lebuli babu abu wato zakatiya abinda yake kasa da nau'in raƙuma guda biyar raƙumi ka ya kai biyar zaka fitan manzaka walaysa fi ma duna khamsi awaqi sannan kuma sadaqatu uqiya shine jam'in sana awaq duk abin da yake kasa da wato uqiya biyar malam gashi na kace yace muku shine jama'u uqiyat ibn hajar yace ko wata uqiya da yake 40 dirhama bil ittifaq aka bai zuwa da rubutu da mai saboda haka kudin dirhami 40 shine uqiya daya shine anana ya ce cewa mafi yawancin mata annabi alaihi salatu wasalam ya ba da uqiya 12 da rabi ko shine tace wa nashan da rabi shine annashin sha biyu da rabi wajen sadaki fataran mun taba buga da wasu mata tun a lokacin ma shekara takwas bakwai baya muka buga miliyan sab naira shine sadaki amma kaga wannan lokacin ai ba miliyan ba yawwa yuzifi walaysa fi ma duna khamsati aw suqin to ga ma an yi wannan hadisi ne mara ga wurare da yawa sadaka idan wato kayan gona bai kai wuce biyar ba to babu zakka a kansa kowane wuce ɗaya kuma shi ne kwano sittin sittin sau biyar nawa ɗari uku idan da za ka noma shinkafa ka samu kwano ɗari biyu da casa'in da tara da rai ba zakka sai dai ka ga dama dan ne ma albarka ka iya fitarwa ɗari uku da ɗaya ɗari uku za ka fitarwa Na'am. Wannan bayan an canji abin kowa da kowa. Ya canji, ka'ida ce. sai an tashi shi an fitar ba za ka ba Allah buntu ba sai an tashi shi a tsabar ake so tsaba to saboda haka tsaba dan tsa za a zo da an bubbuge ta a gurin an zunzuba a buhu to shi kenan ga wai ko ina da ita ga buhu gida buhu biyar ta wajen buhu ko wani buhu kwano da duniya ciki saboda haka a bada rabin buhu ko da yake zai faɗa kamata mai azar ƙauri ba malai ta almiqdarul wajib gwargwada abin da yake na wajibi a fitar an jabir bin abdullahi an nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuma gama ba wala ka bi ma duna kamtaki au sukin sadaka abin da yake kasa da wasu kiyar babu zakka kasa da kwano da yi uku shine alwuku muka ce tijuna sa'a duk wasu kiyar kwano nawa dattin dattin sau biyar kuma kai kake da biyu kuma da kanka to sai ce almiqdarul wajib gurgurda abin da yake na wajibi ko shine an jabe an nabi sallallahu alaihi wasallam kana to ba za ku je da Allah yake da to sai gaba yi sai ce fi ma saqatil anharu duk abin da koramu ne suka kare da shi shine al-anhar jami'i ne na annahu korama duk abin da koramu ne suka shayar na kayan gonarka wani kai mu ko hadari Allah ne ya shayar ma da shi daga sama ala ushur to eh da goma la ta sai da goma wa fi ma tuqiya bi saniyati duk abin da aka shayar ko ta hanyar saniya shi ba wanda yake saniya abin da balaga yake kira saniya shi ne wato dabbar da raƙumi ko sa wanda ake ban ruwa da shi eh annawabi wannan masu ban ruwan su ake kira saniya shi kuma ba hauke in mata zai je saniya ko to ta asaniyatu larabci ne bisi ba bisa bisa da mutallata ba to nisbul ushur wane mutum shi kuma rabin ɗaya bisa goma nawa za a raba shi na ishirin sai a raba gida ishirin idan kai kai ban ruwa ka duba tausayi na Allah idan kai ne kai ban ruwa ko sawa kai aka yi ma kariya to a nan kuma gida ishirin za a raba kayan gona a ɗauke a bada kayan idan ko bari kai shuka kai ka za a kai ma aikin gona sannan ruwan zama ya rika zuwa baban ruwa kai ba to ɗaya bisa goma za a bada a wannan ne ka'idar kwano sittin idan kwano ta kwano ɗari uku kai idan kwano ɗari uku ne za a ɗau ɗaya bisa goma kwano nawa talatin mana kwano goma sau talatin ba ɗari uku ba to idan kuma gida idan za a raba kwano ne za a ɗauka sha biyar kwano sha biyar amin ma'aka za mu zo wani guri da zai magana a kan alkar kirdado za mu zo gurinsa to shi ne malai yake cewa وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول فيما سقط السماء cikin abin da sama ta shayar wani uyuni da idanun ruwa ko marmara idanun ruwa gurin da yake idan ruwa ne ke ta bulbulowa kamar yadda yanka ta take ko za ga dutse na zubar da ruwa au kana asariyan ko kuma abin da ka shuka asariyan yana da jijiyar da zai zuko ruwansa da kansa akwai wannan mutum sai an agai kun sani ko suna zuko ruwan da kansu duk inda yake guri shi za ga yana fafa guri yayi in ka za ga gora a kusa da gini sai ga ya kaza wa gini shi Allah ya yi masa karfin jijiya to to sai yace shine akariyan nan al-ushur shi ma ɗaya bisa goma za a buga inda ba kai kai wahala ba wa fi ma suqiya bin nadhi duk abin da aka shayar ko ta hanyar watsa ruwan shine wato ban ruwa shi za ki kiran dabbobin da suke ban ruwan annawabi ko masu ban ruwa nisfu da ushiri shi kuma wato rabin ɗaya bisa goma shine ɗaya bisa ishirin biyar kwano sha biyar to ga maganar da kake to sai mali yake harsun da khili wal anab kirdado ai akwai wanda za ka ga ba sai an tashewa to za a zo a yi kirdado a tashi estimation kayan gonar da ranar sun lura amma kuma shi yanzu yake so a yi ko kuma an tura masa ɗan aiki wanda zai je ya karɓo kayan gona shi kuma bai riga ya fitar ba amma ya nuna shugaban zakka ya tura masa cewa ya bada hakkin Allah to ya za a yi gadan wala ana ke zaran da biro da ini da ini ana biya umaydi ne sai ni kai ga zauna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gazuwar da tabuka abu umaydi ne sai ya ce mun yaki da Allah annabi alaihi wasallam yakin tabuka mun ji wannan yaki yaki da babu da shi ko amma tun da annabi na ji da yi kira sa gazuwa amma ba ba duk wannan labarin ko ne wani zuwa bai taba ji ba wannan ne tabuka za ga labarin da ya rika kawowa yana ta yi cewa jini ya rika yawo yana bin rariya rariya sai na da an tare kafa dokin da aka tare ta dama aka tare ta hagu aka yi kaza in ka rika jin dazuniya kuma kun dan kan biyar da can sai da nisa a kan nan sai na sa na nemo kasa da a kulli a wambai kawai lokacin na jin nishadi na kwanta yan dan na sai sarara ka shiga ya iya kariya gaskiya ya zuba abubuwa gaba ɗaya yakin ba ba yi ba kwata kwata ba yi ba amma wallahi in ka ji yadda aka rika bayanin yakin nan ya kana ma ta kare mu da ku ka gani na kwale kuwa ai shi ne labarin da buka kuka nake ba sun suka yi kuka to shi ne yake cewa shi ta tarihi ba ka bibiyar zai a bar mata Allah kuwa to sai yake cewa um balan ma da awadi qura nan ne yayin da yaje wani abin da ake kira wadi shine kadantanin zuwa manya shine wadi yayin da yaje wani guri da ake kira wadi qura idan ra'atun fi hadidatillah kawai sai ga wata mace a cikin lambun da ya ji didi wannan gurin فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه جاء النبي يدعو صحابته اخرجوا كوي اسمين ai da ma haka ake karba ake yi ba zuwa za a ce kawai ba ma za a kula ga wajen kenan wannan gonar da su ce ku auna ku ga ka zo nawa za a samu a ciki kawai a gaya ba inda musulunci ya tsaya sosai ya yi yanzu kawai zuwa za a yi bincike yadda ake da ingomeshin dai duk mutane a dalilin bibiyar da kawai an guwa za a ce da ma ta kare da tidu shekara ta ba ku za ka ba wanda zarkan mu je mu billahi da ni bare kuwa to zo da haka shine wato kirdada wa karasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da wasu sun koma koyo kuri a cikin gari ko cikin zokawo wa karasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajarata autuke sai annabi da kansa zai yi kirdada ne wannan gonar idan an tashi an fitar da komai za a sami wutsiki goma kwano ɗari nawa ɗari shida shi za a samu kwano ɗari shida a wannan gonar فقال العزيز أحكي ما يخرج منها sai annabi yake da ita wato ki kiyaye abin da zai wato ma ma yakhruju minha abin da za a fitar daga wannan gonar ki kiyaye shi amma dai mu a hasashen mu za yi wato za a sami kwano ɗari shida falan ma a tawa da kura nan ne ko yayin da ya je wannan wajin kura din kane ne mar'a sai ya je wannan matar kam jara hadikatu kaga bayan wani lokaci kenan sai aka ce da ita to an dawo kuma yanzu kin girbe da gona kin yi komai kwano ne kika samu kana ji take aka raka au take harka rasulullah sallallahu alaihi wasallam wane mutum kace wato wata ki kwano 600 na samu yadda annabi yayi estimate din sa haka na samu sallallahu alaihi wasallam وعن عائشة قالت لنا عائشة الله يقارى متى جاتتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة annabi sai ya da mutum Allah tabbata gare shi yana aika Abdullahi dan Rawaha fa yakhrutu nakla sai yake yin kirdadan dabino hina ya dibu lokacin da ya je kirdadan dabino lokacin da ya nuna shine hina ya dibu kabla an yi kokala minhu babun abal da aka ba da ya rage mun mudu zai ko da ya a gidansa zai diba makota zai diba masu siya za su haka sai ga jiye mata gidi thumma yukhayyiru yahuda sannan zai ba wa yahuda zabi sai ba su zabi domin ana zuwa a gurin da karbo zakka ko sai a ba su zabi cewa ya akhudunahu bi dhalika al-qarz aw yarfa'unahu ilayhim bi dhalika al-qarz za su rike wato wannan abin da abu ta wannan estimate din da aka yi za su rike abin su ne sai ya bushe su bada ta aiko da zakar ko ko za su bayar a yanzu a yadda aka je kinta ta mu wanne suka zaba ya kai yuhti zakata saboda a kiyaye abu ne wannan madhul dan a kiyaye zakar cewa kun ga yanzu kaza ce zai kai wuce kaza saboda haka ina fitar da kanka kaza za a fitar za ku bayar yanzu ne ko kuwa a kyale ku ci gaba da harkokin cikin ku ku ta ci a danye amma kuma bayan kun ci za ku aika da abin da aka kirda da kabul an ce ukalar imam kafin a zo a fara cin kayan marmari dan aka fara ci za ku rage mun mu yana nuna aka zuwa ta wannan kai da da an fara ci kuma an kuwansa na kauye kaza sun zo an ba su buhu daya na kauye kaza sun zo an ba su rabin buhu ta kauye kaza sun zo an ba su kaza haka haka haka to shine yake kafin a fara ci wato fara raka ko kuma a rarraba wani ya zo ya biya wani ya zo ya biya gaba da yake a rage ne gona kwanci amma idan aka yi kirdadan ko ma ne kai a cikin an je ga na wato dawo an san kwano nawa ne a cikin kai ka biyu kai ta siyo wa mutane kuma kai ta ci kai ta kyauta da shi shine kabula an tofa kafin ka rarraba wa mutane ko kafin ka siya kafin ka ci ko ka rarraba an yi kyauta zuwa an gaya ma abin da wato za ka ba da kyauta wato zakarta kun ga wannan shi ne yadda ake fidda zakar kayan gona kwano ɗari uku ɗaya bisa goma kwano ɗari uku ɗaya bisa ashirin idan idan wato idan kai kai ban ruwa salisan na uku zakatul mawaki sai zakar dabbobi almawaki talatatu ajnas su kuma dabbobi sun fi uku ne al-ibul raquma wal baqalu da shanu wal ganamu da tumaki da awai shine al-gana dibbi azal wal ma'al kenan kaji a babu su kana kiwon kaji ko za mu zo kanka zakatul ibli to ga ta farko zakar raquba nisabuha yadda nisabun ta yake ana bi ta yin kudi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka shi kun ga muka ji hadisin nan zai kuma aiki a ina an guduro mai annabi alaihi salatu wasallam ya ce laita fi ma duna khamsi zawdin min al-ibli sadaqa dan raquban da basu kai nau'i biyar ba guda biyar ba to ba ba zakka a kansu liqidarul wajibi fiha gurgurda abin da yake wajibi akan rakumi ana nasin أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب وتوتينا وكر ياربو تامتا wannan wasiƙa lamma wajahu ila al-bahrain yayin da ya tura shi bahrain ya zama gwamna a cikin farko zai ce bismillahir rahmanir rahim hadhihi fariidatu sadaqati allati farada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala al-muslimin والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة وشين يتي بايا بسم الله بسم الله برحمة بيتنك هذه فريضة الصدقة wannan shine wajibi na sadaka na zakka wajibi ne na zakka to sai yace allati farada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala al-muslimin wanda manzo ya da wanda Allah tabbata a gare shi ya wajabta wa musulmi wannan ji amara Allah biha rasulahu kuma ita ce wanda Allah wa hukuncin sarki ya umarci manzon da ita fa man su'ila min al-muslimin ala wajhiha duk wanda aka tambaye shi wannan zakar daga cikin musulmai a yadda take yadda Allah ya saukar da yadda annabi ya bayanin ta to sai yace a bali wadi haya bayan wa man su'ila fawqaha fala yu'li duk wanda aka tambaye shi saboda abin da Allah ya gindaya ko annabi alaihi salatu wasallam ya gindaya kada ya zo ma bayarwa to sai fara bayani fi 24 min al-ibli idan aka samu wato raquma guda 24 fama duna ko kasa da haka wato min al-ganami na tumakai da awakai fi kulli khamsin shatin yace to ka sani idan mutum yana da raƙuma 24 to cikin kowane raƙumi guda biyar za a fitar mata akuya guda ɗaya amma daga 24 zuwa kasa an fahimta kowane raƙumi guda biyar akuya ɗaya na'am yanzu mai jinin mai raƙumi ai ba ga mai risala da ya zo bi ko wannan zalan ba sai fara ba daga biyar yace idan kana da raƙumi guda biyar zaka fitar da akuya amma daga guda biyar din nan har zuwa guda tara har yanzu akuya ce za ka bayar kun gane da zaru sai ta bayar kaiwa goma zuwa awaki biyu za ka bayar daga goma zuwa sha hudu har yanzu awaki biyu ne yana zuwa sha biyar kuma awaki uku daga sha biyar zuwa sha tara awaki uku ne yana zuwa ishirin guda hudu kun fahimta amma daga 21 zuwa da hudu da zuwa 21 da biyu da uku da hudu to da ana zuwa kan da biyar an daina ba da afiya yawa shi ne bayanin da ake an daina ba da afiya kuma an gane yawa za ka riko me bai za bala ga kamsan wa ashirina ila kamsin wa talatina to ga shi nan ka gani da sun je 25 zuwa 35 wato littafin yadda ake gane shi kawai shi ne dabara dan da malai yana biya mana risala kawai sai muka gane dabara kawai biyu zuwa ishirin da hudu kawai duk awaki ne amma daga duk biyar biyar ake kara amma daga ishirin da biyar kuma zuwa wani guri da za mu je yanzu kawai goma goma shi kuma ake da sai ishirin da biyar talatin da biyar arba'in da biyar haka haka to za ka ga za mu zo sai ce to daga nan kuma ishirin da biyar zuwa talatin da biyar fa fi abintu makabi yar mai nakuda za a bayan tara kuma an daina ba da akuya ai an girma nan yanzu alhaji ka zama biloniya kuma sai ka koma ba da awaki a rakumi ishirin da biyar to bintu makabir yar mai nakuda ita ce bintu makabir mala a kafe da hiyar lafiya ta alaiha haulun wadda kalasta sani wadda ta shekara ta shiga ta biyu ita ake kira bintu makabir yar mai nakuda saboda ita na kuma ko taguwa kamar yi gwaranci taguwa shekara ɗaya take da ciki an gane ku eh shekara ɗaya take sannan ta haihu idan ta haihu kuma sai kuma ta shiga wato eh sai ta shiga wato bayan ta jayar kuma ta kuma ɗaukan wani ciki to shine yace ma iya lati na kala alaya haulun wa kala bisari wanda ta yi shekara ta ɗaya sannan ta shiga ta biyu wa hamalat ummuha hadihu babar wannan karamar rakumar ta ko taguwar ta ɗau ciki to shine ma ne yake to wannan ina gurin fafiya bin makabin unsa amma mace za ka baya kun san hikima domin wanda za ka baya shi ma ana so ya haɗa gari ku duba da Allah ya kewa musulmi shi za a wajen da zaki so ka ba da dunkule mai yawa yadda mutum zai biya shi ma na tiya ba a zai shiga na yi ko in za ka bani zakka ka kamun miliyan ɗaya da dubu ɗari to ka san na fita daga layi wanda za a ba ka na masara ka zuwa a kawo da nan sai dai za a yi a gabe ki ko ya tsara hannu nan ba wuce zai iya ƙarai ba ɗabi'a ce kana ina wani bawa Allah ya ga wani cewa mai kayan miya ya ga jarin nasa kwata-kwata wai nawa ne jarin nan nan nasa ya ce dubu sha biyar da ya ɗauko dubu hamsin ya bashi ya gashi ishirin da biyar ya ban masa ishirin da biyar bashi wallahi alhaji sai dai na gani ta wata dai biyu wata can dai ya zo wuce wani na wani ne ya ce ai ba ne ya tafi ƙauye sai da aka wani wata uku ko hudu da ya dawo yana zuwa ba kaya ka ce ina ne ya wani zuwa ya ƙara aure a ƙauye da dubu da lafi ya ƙara yi ce wallahi je ka biya mutum ina duka kaga wani yayi masa da dai aga za mu yi dokin shi zama mai zaman kansa amma wallahi shi da zai kara aure saboda a kauye za a yi yarkin kan da dubu talatin a aure kauye sai ya kara aure to sai yace fa idza balaga sittan wa talatin ila khamsin wa arba'in da sun kai talatin da shida zuwa arba'in da biyar fa fi hadin labuni yar mai bayarwa shi ne bintul labun ma da yake yi lati da karar sittan na sittalita wacce ta shiga shekara ta uku fatara tun ma lagunan biwa da ita uwarta take shayarwa saboda haihuwar da take ne kanwa ita za a baya ba kai kawai za ka zaɓo mutane ka biyo ga wata yan kyawun mura ta ɗauka ba a in ko mara lafiya ina inda jara'a sosai shi za a yake so a samu al'amili na alaiha ɗin wanda za su kula zakati za ka fitar su samu wanda kai ya dirji ka je ku zauna cewa da Allah ina da kuɗi kaza naira dubu miliyan biyu ne da ni nawa zan fitar duk da cewa ka sani domin wannan ya ƙara baka tabbacin cewa ka fitar eh to miliyan biyu nan kaza za ka fitar shikenan ba kuɗin za ka ɗebo ba wata ka dara ku ɗauka kawai a zana eh to kaga duk kaza duk da ka sani ba wasu ma shi ne ma kai maybe kuma kana zuwa karatu amma dan wannan haƙƙin ya zonto ya fita a ta gurin Allah ka fita sai a buga to kaza zan fita naira dubu ishirin da biyar ko talatin to shi ke talatin zan fita sai wani ne ma ya baka shi da kautar sai ka je ka wuta to sai ke unsa ita ma mace kar mai shayarwar mace ake so za mu zo ta ji mai zuwa Allah ya ara mana lokaci ko lokacin da za mu yi karatu idan muka zo sai mu ji cewa idan aka zo babu kuma macen ba ko kuma babu bintin labur da shi ne karatun mu na gaba dan akwai lokacin da akwai ko kuma kai shekara biyu ke so kai kuma sai ai shekara hudu kake da ita kaga ai an da jahanci da anan sai kuma kama da yake shekara ɗaya ka da jahanci mutane to za a zo ciku za a rika compensation za mu yi a tashi satin da za mu je karatu to shine malamin ke cewa malamin ya gaba da gaya mana cewa to idan an samu wannan to abin da za a yi فإذا بلغت 46 إلى 60 idan suka kai 46 har zuwa 60 kuma Allah ya sa kun gane bambancin kuma wato 45 kuma zuwa 60 yanzu nawa ka tsara idan an koma kuma lissafin ƙara sha biyar maimakon goma to suna kaiwa 60 wafiya hinkatun ita ce hinka ita kuma bai faɗa ba ba mai risala ya ce ma ɗan shekara uku da ta shiga ta hudu shi ne hinka tarukatul zamani wadda raƙumi zai iya barbarar ta shi ma kafin shekara mai zuwa ta ta tare ita za a baya fa idza balagat wa'idatan wa sittina da sun kai sittin da ɗaya kuwa ila kamsin wa saba'ina zuwa saba'in da biyar ba fi haja za'ati to wadda ake zuwa bayar wato ita ce jaza'a ita ce wanda ta shekara hudu ta shiga ta kun ga hinsa ta uku ta shiga ta hudu ko jaza'a kuma a cikin wato raquba shi ne wanda take ta hudu amma ta shiga ta biyar amma a tuba ba haka bane ba haka bane za mu doka sai mu ga ta shekara ɗaya ta shiga ta biyu ita ce jaza'a ko shi za ka ce a za a iya rage rage in ba kuma da ba a awali kuma shi ma ba haka bane daga wata shida ne zuwa shekara yawwa to wannan muna magana akan raƙumi bai da bala gadi a ni sita wa tabayin da sun kai tabayin da shida kuwa ila tis'ina zuwa ta kai fa fiha bin talabuni guda biyu ɗan biyu za a ɗebo guda biyu mata na mai masu shayarwa ƴaƴan masu shayarwa guda biyu bin talabuni bai da bala gadi ila wa tis'in daga tis'in da ɗaya kuwa ila ishirina wa mi'a to an ƙaru daga tis'in da ɗaya zuwa ɗari da ashirin nawa ka ƙara eh talatin to daga nan kuma fa fiya hiqatani za a samu yan shekara hurhudin nan guda biyu a baya taruka kan jamari wannan kuma zai iya barbaran su dauki fa idza zadat ala 20 wa mi'a ta wane mutum wato annabi gani ne Allah yace kun ga hadisi muke biya ai yace suna karuwa kan 120 kuwa sai annabi ya ce wato ba fi kulli 40 bintu labun kawai duk cikin guda 40 na sarakuma ka ka dau bintu labun ɗan mai shayarwa duk 40 kana da dugar ke guda ka ajiye masu aiki biyu biyu ta irgawa guda dubu ne a ce dubu biyu kenan kowace abu ta da kaza a yi ta fitarwa idan sun haura ɗari da ishirin to ba magana kuma awaki ko kaza ake ba a kowane arba'in za a fitarwa akwai wanda suke da wannan dabbobin da wasu ma san adadin su ba kawai sai masu kula da biyu suka fito ne to shi ne annabi alaihi salatu wasallam ya ce kowane wa fi kulli 50 hikka in kuma da 50 50 zaka ko da 50 abu da mata da hikka wa man lam yakun ma'ahu illa 40 min al-ibil wanda kuma da komai na raquma an ba guda hudu ba balai da biya sadaqatun ba da za'a illa in sha rabbuha sai dai mai wannan zakkar yana so ya fita idan yana so misali mutum ne yake da raƙumi yake da mujiyar cewa yake so shi kawai ya samu albarka ba za a shari'a ba ta hana shi fitar da dubu biyu da biyar ba kamar yadda shari'a ba ta hana shi ya janyo wata baya ba yana bayarwa a watan man yanzu ana february sai da shi a february zai fitar ya halatta abinda bai halatta ba shi ana february ya kai shi ya ce wai zai ramadan wai ramadan ya ko sau tsabar ruwa ba zai ba mutane ba wai saboda kan ramadan ya zo a zama kallon alaihi a shi ne muka ce ma idan mutum ragewa ya lara wa zaɗin ya halatta in ƙarawa ya bai halatta ba kawai yanzu wai saboda zai fitar a jumadal akin rajab sai sha'aban sai biyo ba zai fitar a sha'aban ba sai ramadan mutane su ɗauka tsabar doka ne da shi na kuɗin da kayan sabuwar suna fitowa a rawa sun ba ba dai shi ba ne kuma to shi ne malai ce illa an yi sha'a rabbuha sai dai uban gidan wannan a wato raƙuman ya ga dama bai da ba daga kamsan min al-ibn to da tun kai guda biyar kwana jama'i a raƙuma fa biha tasu sai a fitar da akuya wannan lissafin kuma mun yi shigo daga guda biyar zuwa ashirin da hudu duk magana ta ake to wannan shine gurin da zamu tsaya wallahi wal musta'anu alayhi tibla me tambaye ka mu ga minti nawa kana da minti uku na'am ta kuma guda hudu yi da kaman yayi idan ya bada la ya bayar kamar da muka faɗa mai miliyan daya sai ya zo yi wannan lada zai samu kuma albarka Allah madaukakin sarki zai samu domin an san bai kai ba ai shine aka ce ba kallafa ba dole bane amma idan yayi to ya kyautata shi ko kyautata idan kai Allah bayar Allah ya yana son masu kyautatawa ma wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa amma akwai wani abu wata gaba da muka manta can zatin da ya wuce ba mu faɗa ba cewa idan mutum yana da ba abu da wa kadara kun gane zakka amma wanda yake jin gidaje ko filaye dan wani yin wannan tambayar gidan gidaje ko filaye ajiye su na siyarwa ne kawai sai ajiye ba a biya ba to ka'idar wannan kudin kiran da aka biya aka baka kudin ya kai da zamu zakka za ka san madani ba magana cewa a ta'ila ala alayhi alhawl babu wannan yana da muhimmanci sosai saboda wa tambayar da wani ba Allah ya mun je na fahimci wato bai gane kuma harkar su kenan idan kana da kadara kayan siyarwa gida gona waye kaza to ran da aka siyar kun ga wanda da aka ce wato haka wuyo ma hasadi to shi ma kayan am kadara da ake siyar da siyarwa ran da aka siyar ya kai da sabon zakka to a ranar za a fitar masa da na'am karatun mu ne to eh idan idan lissafin hamsin ne yana da wato raƙuma guda biyu idan ya gada ba hamsin hamsin yake zai kusurwa ko ko arba'in arba'in yana da faktori idan arba'in arba'in zai kusurwa to bin da buri idan kuma hamsin hamsin ne illa shi ne zaɓin da aka bayyana wallah ba'ala na kada ku wuce gona da ni komai ba komai al-israf wato komai kada mutum ya wuce me israfi shine mutum ya ajiye dukiya wato a farmatar da ita ko da ta daga kada ka barnatar misali duk wanda ya biyo yanzu abin naira goma sai wani ya lalace to almubazzari ya yi israfi amma ya je abin naira ɗari ya yi amfani da shi ba mubazzari ba ne domin amfani wani ne talaka zai yi almubazzarin su da kuɗi ne ba ka fahimta da kyau ko shine wala tubazzir tabzira eh shine wannan kada ku yi da gura mutum yayi abin jiyar za a gidansa talaka ne sai kaga ana zubarwa aka zubar yayi israfi amma aka yi abinci mai yawa kuma aka fi mai zuwa israfi da ne wannan shi ne kawai na ba sana a bawa yahudawa zaɓi cewa za su ba da zakan ne yanzu uku za su bari ce ta bushe amma idan za su bayar yanzu sun san adadin da kwano misali sha biyar za su bayar in kwa sai ta bushe domin za su zo daga baya a riƙa fi sannan kuma ana siyarwa ka gane daga baya biyo mutane wayo ce bayan an tattara dukiyar gaba daya ai gashi ta koma kwano 25 bayan da kuma an yi kirgaran kwano 40 na abin da wani na ka manta wato waɗanda waɗanda ake wa misali yahudu khaibar ai ana karɓar jizya a gurinsu ko ana karɓar jizya a gurin su sannan su yan kaibar annaba ne za su salam ya sa su kula da gonakin gaba daya lokacin da aka ci su da yaki ya sa su kula da gonaki gaba daya to wannan gonakin da suke kula da su ai akwai haƙƙin Allah a kan domin annaba ne za su salam ya ce su noma suna da rabi ka fahimta da kyau ko rabi kuma na musulmi ne to wannan yanayin ba za su ɗauke nasu kawai wace a na musulmi za ku da zakka hadda nan su duk da cewa an diba ba za a ba su lada ba ladan na musulmi ne domin su laisu bi muqaddabi na bi furu'i shari'a kamar yadda suke faɗa wa usulul musulul zikiri ka gane yanzu yawwa kai iskarin da ka samu kenan yahudu kai bara ke magana yes wallahu a'lam alaikum salam ai dama ba za a ce shi ai abubuwan da suke kan arne da yawa na farko kafirci sannan abu na biyu duk abin da Allah ya umarni bai ba shi yasa zai dawo ma wuta ka bayyana da zai duk da cewa ba da zaka ce inda zai musulunta idan ya musulunta to dukiyar ta kai da tsari cikin shekara hamsin a girin baya sai ya fitar da zakka a nan lokacin a shi yasa sabani ne kauri daga lokacin da ya musulunta wani kila bai da ma sanin me haƙƙin Allah a kai to daga lokacin da ya fara fitar da zakka ka fahimta da kyau ko eh amma girbin yana kanka na kin bin dokar Allah eh wallahi ala to a ƙarshe insha Allah ta'ala ranar asabar kamar da muka fara karatun mu na jiya lulu wal marjan za a yi zaɓe a wannan ƙasa mai albarka kuma mun bada ba mu da ƙasar da tafi Najeriya ba mu da ita kasar mu ce muna kaunar da muna son zaman lafiyar mu shi sa za mu kai roƙon ubangiji don suna ta kyawawa da tubobin da madaukaka duk wanda za su zama mana da kai Allah ka zo Allah ka ba mu Allah kar ka ba mu da san zuciyar mu duk waɗanda za su zama mana matsala Allah dan sunayen ka kyawawa dan ki sarka da kahariyarka Allah Allah madaukakin sirri ka zaba mu wanda za su zama mana matsala Allah dan sunayen ka kyawawa Allah dan ki sarka dan sunanka alqahar kada ka ba su iko wannan shine addu'a da ta zama dole a kanmu kawai da Imam Ahmad yake faɗa cewa wato inda za a tambaye shi za a yi wa zai wata addu'a idan ya addu'a guda ɗaya Allah zai amsa wata addu'a zai yace zai yi addu'a Allah ya bashi shugaba na gari kuma zai yi addu'a akan shugaban sa domin ya jaru shi ya jaru shi sa wallahi ba mu da jam'iyya ba ruwan mu da wata jam'iyya ko a mai guri ko mai alele ka fito kai ka biyu kai ta shafa idan za ka zama alkhairi a ga al'ummar musulmi da mutanen Najeriya gaba ɗaya kai ke addu'a Allah ya bawa kuma ku fahimta da kyau kamar yadda mun zo bayan zabe za mu faɗa cewa da zaran mutum ya tafi ko ba ma san zabe biyar wajibi ne yi masa addu'a domin ma ba kai ba kai ya kafa to amma kamar yadda ake gani yan siyasar nan sun hauka kowa ya bazama to yake lallai kawai ko shi ko shi yawwa to wannan yanayin da muka shiga ya kamata mu lura da kyau mu kuma fahimta mu sani cewa ba duk wani abu da zamu yi yanzu rayuwar mu zamu kiya tsawon shekara hudu har zuwa wanda Allah ya ara a lokaci zuwa 2023 abin da kashi ya ji za su gani duk da cewa eh duk da cewa wasu za su biyo mana ma abin da ba mu ji muka ji din ba misali ana samu haka wata gobe da nakal ko za su ji wannan ladina zalamu minkum kafa to shine muke addu'a Allah kada ka kama mu da wautar wawa cikin na zai zaɗa ta zama invalid eh to ai invalid dai dai ke da wannan ne ba yawwa ya fi ban sauki ai a to me amfanin zuwa a ba shi da amfani kawai ya zama sa a gida ya barci ya fi sauki akan ya je ba ta ba da sai ba ya fi sauki wannan ke ga takai saboda haka mu dai ba za mu guje ba muna roƙon Allah Allah baka kusin sarki ya zauna da mu lafiya wanda za su zama mara alkhairi ko a wata jami'a ko a mai wuri suka fito Allah ka ba ka ba su sa'a wannan shine addu'a mu wallahi ba ruwan mu da wannan takara wa mu jami'a kaza yake ba ruwan mu kai da wata jami'a ɗan takarar ka mu da ruwan mu da su da ruwan mu da su domin wa ma ta yi illa illa bi ma'alilla wa ma kunna lil ghaibi hafizin abinda muka gani a zahiri shi za mu yi amfani da shi za mu yi amfani da shi saboda haka wannan shi abin da ya kamata wajibi mu lura mu kuma kiyaye mu lura da kyau mu kuma kiyaye sannan um, wato wajibi ne matasa musamman matasa yanzu da ake amfani da su fahimci cewa rayuwar su ita ce abin tausayi Allah matashi yanzu wani ko auren fari ne bai ma san daɗin rayuwa ba amma yanzu ana neman a lalata masa rayuwa kuma yana so ya karɓa a haka to duk matakin da ya iya da ya karbi wannan yanayin babu abin to sai irin sa domin yanayin kasar in ka kalla wato za ga yanayi ne wasu irin mutane ake da su ɗaya sun fi yawa wanda su kawai kansu suka sani da su da 'ya'yansu shi kenan to sai suke amfani duk wata faɗakarwa da ba da zuwa ne mun wata tambaya nake cewa yace malam ai ana faɗakarwa a rediyo yace wanda suke tabar garan nan ba ba ta jin rediyo wanda zai fito ya dadi ne a titi ya wani rashin mutunci wallahi ba ba da rediyo na ruwan da ita sai wata bai ji rediyo ba kai da za ka yi ta'adin ba kai kake jin rediyo to saboda haka lallai ya kamata mu lura da kyau mu kuma ankara cewa yanayi ne da rayuwar mu za mu tsaya rayuwar mu za mu tsaya idan muka take muka yi wasa da ita idan ka zaɓi wanda kake kyautatawa da to ko bai ci ba sai ka fita a gurin Allah wallahi ka fita ba ka da laifi amma idan ka zaɓi wanda kake kyauta da su sai sai sai din wato me yake cewa da appointing mutane shi da Allah domin Allah ya san dan me ka zaɓe shi amma dai ya kamata mu samu wayewar kauce wa jami'a a ruwan mu da jami'a kawai mutumin da yake da nagarta shi ya kamata ka zaɓa wanda idan Allah ya tambaye ka wato me za ka zaɓuwa ne sai saboda ina ganin ya buwa da nagarta tsakanin ga Allah shi kenan saboda haka lallai ya kamata mu lura da wannan mu kuma kula mu hanga a ƙarshe sati mai zuwa insha Allah ta'ala kamar da muka sanar a ziyara da masallacin Hudaybatul Yaman cewa ba za mu karatu ba gaskiya domin ba mu san yayin da yake mu fara kallon yanayin tukunna ko eh yanayin sati ne na zabe kuma shi na ka zo ko a musabaka wanda suke zuwa musabaka wani za ka ga mutum yana jin haushi ga wai gurin neman kuɗi to baka san yadda wancan zai riga da yake ba lokacin da aka kare shi to yi za kawai ba kura da mu koma mu tazo a sunan lawo da wani ke a ta addu'a kuma to ita za mu satin gaba da insha Allah za mu fara karatu ne daga wato lahadin baya ta ta zera da tafsiri za mu fara insha Allah ta'ala wannan shine abinda muke gana ba abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah muka kuskure sarki ya ce wani akwai takarda da wani bawan Allah ya buga sai na rage ta wadda aka kawo Adam da Ibn Hajar ya kawo ta a cikin littafin da Malam Fadlullahi Jilani na ladaban wato kai da mara lafiya muna da rahoto yanzu za a iya ɗauko ta a raba don su yi amfani musamman manyan ga masu asibitoci su a iya sa ta a kafi domin tunatarwa insha Allah za mu dauko yanzu sai a raba ta insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ba ku sarki ya yarda mana waɗanda kai suka yi mana wasiya da addu'a Allah mana ku sarki ka biya musu bukatun wannan kasa ta mu Allah ka zauna da ita lafiya masu ne wanda da matsala da tashin hankali Allah ka musu farkin koyar kan kwanta Allah ka rika wasu kwanciyar hankali a zukatun muna roƙon ubangiji da sunan ta kyawawa Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gaba lafiya muna roƙon ubangiji da sunan ta kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka wasu lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara idan ta mutu Allah ya sa mu cikin da kyau da imani Dr. Abdulrahman wanda satin da yau wanda ni da ana za ku gan shi jiya ko shekaran jiya da jiran matarsa ta yi tako sai gobara ta rasu wanda duk wanda suka sani jiya bayan mun gama karatu mun ja masa ta'aziyya saboda haka malam munir ma da yake zama a nan kirkin da shi ma ya rasu duk muna da kowa gidi wa lokacin sarki Allah ya yafe mu Allah madaukakin sarki ya karbi shahada su musamman ita wannan baiwa Allah da ta yi kuna annabi ya faɗa cewa konewa mutum ya mutu ta hanyar konewa jihada hadisi ingantacce muna ba ta Allah madaukakin zargi ya karɓi shahadata idan ta fita zuwa Allah ya sa mu cika da kyau da imani iyalansu kuma Allah ya ba su hakuri da juriya Allahumma anna fi awladina wa aslih himmatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبرزاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين akwai tallafin majalisi ina ga dubu ɗaya da naira ashirin yau na da kai